إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha biyar ga wata na jumadal ula hijira shekarar 445 wanda ya dace da 29 ga watan 11 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na 33 da hudu da hudu 34 cikin littafin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabara har zuwa sallama kamar kana ganin abin a gabanka yau za mu darki na 34 insha Allah ganin darasi da ya gabata mun yi sallah a aikace wanda mun san akwai awa baiwa gaba daya awa guda abinda aka yi a wannan lokacin amma dai an kwatanta bakin iyawa abinda mutum ya gani ko bai gane ko bai ji ba wannan ba matsala ya iya tambaya wannan shine abinda wasu ganin an yada bakin kowa iya yada bakin abin da ya samu wanda aka yadawa akwai minti goma sha bakwai wanda kuma wanda muka yi ya kai minti 26 to a kowane bisa gana ya aiko wani bisa gaba zama kaza zama kaza a duka zama a mai cikakken abin mutum ya nemi a cikin hanyar sadarwa za ka ga akwai minti 17 akwai mai 26 keme 26 shine cikakken kuma mutum ya kuma cikin group shine aka aika bayan ma an sabko shi ke bai wahala ta dibawa don da yake da alaka da group zai ga cikakken ne insha Allah duka anan kenan bayanin siffar zama duka mun kowanne a wancan na 17 ne babu siffar zama a ciki Allah ya taimake mu za mu ta muna cikin dai addu'o'i da ake yi bayan tahiya da wa annabi salati addu'o'i da ake yi kafin sallama bayan an yi tahiya amma annabi salati kirin addu'o'in da ya kamata a yi a wannan wurare a sati da ya gabata ina ga mun tsaya Allahumma hasibni hisaban yasira Allah ka mun hisabi hisabi mai sauki فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا wanda wata rana ruwa ta inganta ta kasan sulhu bukhari sauran wurare annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayanin cewa man lokacin hisaba ka uzib don da aka wa binciken silili da aka binciken kwakwaf to za mu azaba don aka bincika bincika kwarai za a mu azaba na bincike jin haka na ga ɗaya cikin matan hafsa ce ta ce ya rasulallah ya za ka yi wannan magana cewa don aka ma bincike kuma za a mai azaba don aka bincike binciken ƙwawar za mai azaba bayan ta ce ga Allah yana cewa fa'amma man uce kitabo biyamini fa sun fa yuhasabu hisaban yasira kuma ka ce bincike za a mutum azaba kaga nan matar annabi sallallahu alaihi amma ya yi wani bayani kuma ta gaga wata aya ta take ga cewa ayar kamar tana cin karo da wannan bayanin amma ta tambaya yaya haka nan Allah ce kaza kuma nan ka ce kaza yace zaka irud zaka irud mai Aisha ya wannan arz na al'arz shi mai imani ana dan gwada mai ne ga kaza ga kaza ba ana mai binciken asset wani silili ba da gaba daya ana dan gwada maka nan abubuwan ana dan kawo da kai a takeici shi na wata ruwaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tsakanin Allah da da bawon shi ba a shiga za a zo a gwada mai kayi kaza kayi kaza kayi kaza cikin tsoro ina Allah kuma kayi kaza ko ci nayi dan kaza da ba to can an aka yi nisa an kare an ababen da sai Allah ya ce to wannan abin an gwada ma ne da abin da kai to a duniya na suturce ka kuma yanzu kuma na gafarta maka to a cikin halin tsoro yake wanda ya ce in na yi can ya yi da haka ya ce ya Allah akwai su manya da ban akwai lahin da ban gani ba ke dai soke a kawo ta manya manya ba ɗan dawar taru shi ya ce Allah ya kawo su lahin ba mun gasa anan ba ke dai soke gaba ɗaya kawo za ta mai gaba ɗaya ke ya takaici Allah bai wa mai imani mai cikin silili ana ɗan kawo shi ne da bakin abun da gwada mishi ne kuma shi ne cikin sauƙin kuna a takaici da kana neman Allah maka hisabi hisabi cikin sauƙi sai ki nuna ita ma cikin addu'o'i da ake ne bayan tayya da wa annabi salati kafin sallama ko bayan tayya lamsa bayan tayya da Allah talaq ba ita karshe ba Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-halq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaib wa shahada وأسألك كلمة الحق وكلمة الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك رضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين don addu'o'i da aka tabbata ana yin su a bayan sahiya da wa annabi salati daga cikin ma'anar wannan addu'a da Imam Nasa'i rawaito da Imam Hakim hatta ina ga Imam Ahmad da Karuwaya yace Allahumma ya Allah bi ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalq Allah ina roƙonka da kan saninka akan gaib da ƙudurarka akan halittarka Allah ka wannan sifofi naka ina roƙonka a hayini ma'alimta hayata ma'alimta hayata khairali Allah ina roƙonka kan wannan sifofi naka ka raya ni mutuƙa ka san rayuwa ce mai alkhairi gare ni wa tawaffani ya Allah ka amshi raina idza kanat wafatu khairan li in har mutuwa ce ta himin ya Allah ka san komi in cewa rayuwa ta alkhair gare ni Allah ka rayu in kuwa mutuwa ce alkhair gare ni Allah ka amshe ni Allahumma ya Allah wa as'aluka khashyataka fil ghaib wa shahada ya Allah ina roƙonka in zamanto mai tsoronka a fake haka a hili kenan sirrin batin mana a zahiran ahiri da boye kenan in zaman to mai tsoronka sai zaman to ahiri ne kake boyewa kake tsoron Allah an kake waye kuma ba tsoron Allah kenan la baka tsoron shi a kowane hali da boye da hili wa as'aluka kalimatal haqq wa kalimatal haqq Allah na roƙonka kalma ta gaskiya ko ta adalci wala adala fil ghadab wal rida Allah ina roƙonka yin adalci ina cikin hushi ko ina cikin kwancin hankali shi yarda kin ala kulli hal Allah ina ma roƙonka ba ni dama yin adalci a kowane hali ko na hushi ko ban yi hushi ba dan mutum ka iya ina hushi ya abin da wuce gona da iri kenan ko a cikin halin hushi Allah ka ba ni dama yin adalci wa as'aluka al-qasada fil faqr wal ghina Allah yana roƙonka taƙaitawa a cikin talauci da wadata mana kakkaban talauci kaf ba komi ƙaraf kuma kakkaban wadata ta wuce gona da iri kula mara duki ishe ka barci ma maka wahala kuma ka talauci ne kai kana maula kaga matsala ce aka waga kana maula kaga dai abin da mutunci ya kai hadari da ba kenan kar abun ya kai karam sai ake cewa asalin kalma ta alfaqar tsakanin magabata kan wanne ne alfaqir wal miskin wanne ne yake bukata cewa ta bangaren nasoshi zahirai haka nasin qur'ani ya karanta mu da mu cewa alfaqir shine ashaddul haja hujja ashakawa kan haka idan muka dauki kissa ta khadir ta amma sabin فقالت المساكين وقال يا ابن يا ابن في البحر فردت ان اعيبها وكان وانا عمل ياخذ كل سيفه من كتبها kaga dan ai iya wannan labarin me yasa ya kare wannan jirgi to amma safinatu faqalat al-masakin wannan wannan wannan jirgin na wasu miskinai ne talakawa farat ana aiba nake so in aibanta wannan jirgin fa kana wara'ahum malakun ya'khudhu kullu safinatu min kataba abu a gaba suka wuce dan na ba a samu aibu a gare ta dan a gaba akwai wani sarki azzalimi iya musu fashin ka ina kan jirgi mai kyau ya kwaci kaga wani da kanta da kace ashe miskini hayya da motar jigila misali zai wata jigila ce bai ko biye mai motar jigila ko mai mana mai adar da sabu an ce bai komi kaga wani iya rayuwa da shi amma ba a ce ga motar ci ne amma iya da dan wani abu zai biya bukatar shi wani ya karanta da kansa kake nan har suna da jirgi jirgi mai kyau har sarki zai amshi da mai kyau ne shi yasa dan kan sarki iya gudun wannan sarki azalimi kai a mishi wannan jirgin ruwa shi yasa ya dan mai aibu dan kai taba shi wannan shine hujja take da haka miskini iya da wani abu haka nan sallallahu alaihi wasallam abin sananne iya hama addu'a ce Allahumma inni a'udhuka min al-faqr Allah Allah Allah Allah ina nafsa ka kare daga talauci al-faqr iya magana addu'a ko amma ta kuɗi ce Allahumma hayni miskina wa amitni miskinan wa shini zubar da masakin Allah ka raya miskini Allah ka amshe na miskini a gobe kiyama Allah ka tara cikin layin miskinai annabi iya ne mutsayi daga fakar kina muku bukata babu kaf talauci kushin gangayya amma kaga rayuwa ne da take wani shi da ruwa take amma ya rabu Allah ya rashi kan haka kina miskini akwai abun ba fata fata ba akwai daidai biyan bukata baka nema wajen wani eh shine magana miskini akwai dan bukata to kenan nan annabi wannan shi ganin hujja ce annabi iya nan kenan roƙon rayuwa tsaka tsakiya kuma an ma wadata ce ce ka a bashi fata fata za ta rike hankali su ta ce ba tsaka tsakiya wa as'aluka ni'man la yabid Allah ina roƙonka ni'mar da ba ta karewa wa as'aluka qurrata aynin la tanfad Allah ina roƙonka horin cikin da bai karewa wata ruwa wala tamkafi ma'ana da bai kariya kuma bai yankewa nima da bata yankewa wasu aluka rida ba'd alqada Allah ina roƙonka in yarda da hukuncinka da abin Allah hukunta kai na in yarda ta injiyawa shine yarda sallamawa da kudura ta Allah sallamawa da abin da Allah shine daidai shi bawa yakan yi bakin kokarin shi wajen neman alkhairi ko wajen kare tun kuɗe bala'i ka ga na ba halbo na abu kana goce kana bala gocewa in ya zo fam ba da kai haka ce haka masha Allah haka Allah kadara ka ma kai mutum gocewa ka wata ku tsaya ku tsaya ku dogara ku ne haizo bige ni a sai ba ci kokari na na ga hadari zan goce in goce in goce korab ya zo haka Allah yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi naka zaka nemi alkhairi bakin kokarin ka in ka samu haka bisa kuma haka Allah yi shi ne kenan kai kenan yarda duk da abin da Allah shi ne mai kyau gare ka shi ne mai kyau gare ka eh haka shi kenan sallama haka akai shi ya bada misalin wai wani ne shugaba ne sarki ne da bawon shi kullum ya ce mai gidan nashi da abin da Allah shi ne mai kyawu kullum karmashi kenan da abin da ya ce haka Allah shi ne mai ce haka Allah shi ne mai kyawu rannan sun tahi wajen harauta sai ina da naka ce damusa ce dai yana abin daji ne kisa ce da ta ina ga shi da a takaice abinda yawa kana sarkin ya samu matsala wanda me yake cewa ya samu matsala yaran suka maka ce abin daji abin daji ya cire ma yaro yatsa ka ya cire ma sarki yatsa ya ce haka ne mai kyau shi mai kyara ta cire hannu ta kware aka sake yi wata ran sai ina garan nan yaro bai je ba sarki sai ya hutu ya shi kadai da aka je sarki dabba ta kama shi za ta gama da shi to dabbai da ta diba za ta kama iya da kasa zaki da iya da kasa ya ta shirme ta mai kashe barci ta kaga wannan abin da Allah ya maka ce ya tsaye shi da alheri da gashi ka iya da yin ya tsaka ta ciki shi da almuhimu dai abu ne abu ne sananne da abin da Allah shi mai kyau kur da abin da Allah ya shi mai kyau kenan Allah ka bani yarda da hukuncinka shi magana kenan arida ba'd al-qada' وأسألك برد العيش بعد الموت ألا إنا روقانك سنين رأيوا بمتوى إيه سامك كن دادن رأيوا شين برد العيش بعد الموت إنا روقانك دجن دادن سنين رأيوا بمتوى وأسألك لذة النظر إلى وجهك ألا إنا روقانك جن دادن ديب البسكك تأتي أهل الجنة إياك نيبا قولوا لوا سام قومي أما كرشي الله سبحانه وتعالى زي مستنبيع hal azidukum sai Allah me saura Allah me ya saura ni'ima gare mu bayan ka suka suka mu kama kaza ka mu suka ba abin da saura ni'ima kuna da ba na musu a su kur musu ga abin da saura ba an ce idan Allah ya bude hijabin shi suka gan shi za su manta da dukkan wata ni'ima duk da su gaba sun mance da shi dibar Allah kullum ta yi komai dadi a cikin ni'imar aljanna Allah ka azuta mu da dibin fuskarka wa as'aluka shawq ila liqa'ik fi gaida ra'a mudirra Allah ina roƙonka begen san gamuwa da kai ba cikin wani abu mai cuta ko cutarwa ba zaka ce ya za a mutu ga begen zuwa gamuwa da Allah haka iya iya wakana ga din mai imani da Allah da alƙawlin Allah da lahira kuma khasatan inda al-maut cikin sai al-bukhari haka cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a aisha ta ce ya rasulullah kulluna yakra al-maut ya rasulullah ta tsaya laka aisha amma annabi yake sahabbai aisha tana gaba ne yace duk wanda ke son gamuwa da Allah Allah ma yana son gamuwa da shi duk wanda ke kin gamuwa da Allah Allah ma bai san gamuwa da shi Aisha ta ce ya Rasulullah ai kowa cikin ya tsoron gasa mutuwa yace Aisha lamarin ba wannan ba yace mummuni idan ajali ya zo mishi ana gwada ne abinda zai iske a gaba bayan mutuwa alƙawalin Allah da ni'imar Allah za a gwada mai daidai lokacin barin duniya a lokacin nan ba abin da yake so sai wannan mutuwa shi mai imanin da ya zan abin abin ba gwada mai yanzu mutuwa da yake so ya mutu kurin kun kuke wayewa Allah wayewa Allah ma jirar da ba tare suka kalis kuke taɓa tare hankalinku shi wani mutuwa da yake so bai so a dawo bai so a haka kuke so a haka ya dawo cikin bala'i cikin bala'i ne ma ya ga abin ya ga hazan ya ga abin kirkiri ya gani an gwada musu gashi an gwada ne da dangane iya gani daga yawon kufurin can zai shiga shi ya sa kuna kai ya tsaya shi ya fata ya isa kaga a nan kaga kaga shi ganin nake nan mutum iya sau iya shaukacin gama da Allah so yake mutu an halin shi magana ta kenan a wannan wurin da ake magana kenan lokacin da kake son mutuwa shi ma Allah ya sana gama da kai yace shi kuma mutumin banza idan ajali ya zo shi ma za a fada mai abinda zai iski na bala'i zai ƙi mutuwa bai san mutuwa kuma ya mutu kuma Allah ma bai bukatar shi Allah bai bukatar shi shi na ƙin mutuwar kenan Allah ina ka sa mun san gamuwa da kai cikin kyakkyawan hali a takaice wala fitnatin mudilla ba cikin fitina ba mai batarwa Allahumma ya Allah zayyina bi zinatil iman Allah ka kawatar da mu da kawa ta imani idan ka mana kawa da imani don ya wayar cewa hikima ta iya cikin rama ta Allah cewa Allah shine hababa ilaykum al-iman wa zaina fi qulubikum wa kadha lakum kufrun fusuq wal isyan wannan ya cikin rama ta Allah Allah shine rahama shi hababa ilaykum al-iman wal kufr ko Allah sai sa muku san imani wa zayyana fi qulubikum ya sa muku sabba abinda ku yi bi kullu imani ya kawata muku imani a zukatanku wa kana alaikum kufru wal isyan ya sa muku kin kafirci saban Allah kai wata rahama ta Allah daban yau bayan Allah da kware ya sa maka san imani ba abin da ke birjin kamar imani kuma ya sa ma kiyamar kafirci kenan Allah kama da kawa da kawa ta imani waja'alna hudatan mutadin Allah ka sa mu shiryayyu mu a karan kanmu kuma masu shirye da wasu shiryayyu kenan masa wasu hanya kenan mu mun kan hanya ko mu sa wasu kan hanya ta kware Allah sa mu cikin wannan lafiya wannan cikin addu'o'i ne da ake yi a bayan sallah sai addu'a ta gaba wa allama sallallahu alaihi wasallam ababakar siddiq radiyallahu anhu an yaqul annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da Abubakar Siddiq yayin wannan addu'a wannan ya biyo bayan ta ce ya Rasulullah ka sanar da ni addu'a da zan kai a cikin sallah su doka ya annabi bashi addu'a da zai kai shine annabi ya kai wannan addu'a yace ka ce Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi zulman kathira ni na zalimci kaina zalimci mai yawa wala ya gafiru zunuba illa an Allah ba mai gafarta zunubi sai kai faghfirli maghfirata min indak Allah ka gafarta mini gafara ta musamman daga wajenka warhamni Allah ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara mai jinkai nan cewa zalamtu nafsi ilka wa bukum ilayhi a nan bawa kaskanci bawa da zakar bawa ne saka kai na lillahi alamin ilayhi ne dumu dumu ke na da ni bisa makan Allah amma abinda nake nema Allah ba mai gafara zunubi sai kai wannan kalma la kasru zunuba illa an tana cikin kalma wadda Allah yake santa gabawa wata na sai dana Ali ne ya hawo abun hawa cikin addu'a da ake da abun akwai Allah maka fili wannan la kasru zunuba illa anta sai dana Ali yake dariya yake dariya irin sai ce to dare mai kai ya ce a nema na dariya wata naga annabi ya hau dabba ya karka wani addu'a annabi ya dariya ce dare mai kai rasulullahi ya ce Allah yana kalma tana birgi Allah tana birgi Allah bawa ya ce Allah mu gafiri annu la gafiru dhunuba illa anta Allah gafarta min ba mai gafara dhunuba sai kai Allah Allah sai wannan kalma ta bawa ya ku kaskantar da kai da koma zuwa ga Allah neman yahiya ta Allah kalmar Allah ya san wannan kalma Allah Allah la gafiru dhunuba illa anta faghfirli kenan annabi ya kawo abubakar da addu'a Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira Allah ni na zalimta kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta dhunubai sai kai faghfirni maghfirata min indak Allah ka gafarta min gafarta musamman daga wajenka Allah warhamni Allah ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne kuma mai jinkan bayin shi ne al-ghafur ar-rahim iya daga cikin sunaye ko sufofi na Allah zai gafarta lahin da aka yi abu biyu ne gafara da rama daban ne ka yi lahi kamun lahi ina iya shi kenan in kyale kama kan lahi ba shi kenan mamakon cewa zama ka wani isani amma Allah ya gafarta ma lahin da kai kuma ya maka izmanin saka aljanna kaga shine ya ma gafara bai kama kan lahin ba wanda ka ɗaya maka babu to amma kuma sai saka cikin rahamai kina ya gafara ta maka kuma ya saka cikin rahama shi ne gafara da rahama wannan Allah kake zuwa sufa ya gashi ya yi maka kuma ya gama ka da rahama shi ya yi maka zuni kayan da shan giya ƙarya duk kayi yanzu ka tuba ga Allah sai gafara ta maka kuma sa gidan aljanna wani malaka nawa annabi ka ce ya ga mutum zai zo ya kashe musulmi sai manzo Allah ka ce na ga Allah yana yana dariya ga mutum guda biyu ɗaya kashe ya kuma ga su ga aljanna ɗaya kashe ɗaya kuma duka su aljanna gaba daya me ya kashe ɗaya suka aljanna iyaka wuri ya kashe musulmi ka musulmi musulmi ya yi shahada yi shi ma ya musulunta ya shahada duka su aljanna gaba daya da mai kisa da wanda kashe eh Allah ke haka da mata lokaci a tun da kashe mutum shi ke na iyaka wuri da ya ce sabar da anan misali yake cewa me aka yi ana yaki wani kawuri ya yi ɓanna ya ɓanna mutum kawai la la la yi karo shahada zai mishi da ila shi a jar su lai wannan yake yi mu da ya gama ne za mun ci mai ce karo shahada annabi ce wace maka yace idan yanzu kai ka kashe shi baya kalmar shahada ka koma matsayin shi kafin ya musulunta kenan kai jinin kai halitta yanzu jinin shi masu mun yanzu kai ne yanzu ka shiga halin matsala ka kashe musulmi ya kalmar shahada mata ya ya wuri ta mata ka mutum ya kalmar shahada ba abin da ya wuri ba ka ƙarya ki wanda ya ka takobi ne a'a sai baya kalmar shahada in ya tabbata eh abin da ya ƙarya ce tukun amma ya furta a ƙarya ce ke ne a'a sannan ka ka ka zuciye shi da yake cewa na Usama ai wannan bi wani abu ne da wannan kalmar suna kawo ta da yawa wanda suke aiki da shirka ta mushrikai ne sai suka kalmar Usama eh Usama lahim Usama shi wannan bawon Allah bayan ya kalmar shahada bi bi wani aiki shi Usama ya aiki da aikin da kai kalmar shahada sai doka yayi ta ne dan ya kare kai shi annabi ta ka tsaka zuciye shi ka gani to amma yanzu mutum misali ya kalmar shahada amma ga shi dumu dumu cikin shirka shi ne ya bayyana yi ga ake shirka yi kai shi ya ce mushriki ne amma na Usama bai ba wani abu na shirka a fili karara sai annabi mai inkari kada ka zuce shi tun maka fili da yayi wa ga mamman ka zuce shi to kina wurin daban ne akwai ka kissa Usama sai ce ba ka hawa da musulmi a musulmi bisa ka ba musulunta duk magabata ko ta mata ba sai ka ta burunta me da kufur musulmi kai musulmi da ka hurda kuma da nasu qur'ani eh la ta'tazuru mana ce la ta'tazuru kada ka fitin ba da imaninku Allah ya tabbatar da imani ma ce la ta'tazuru kada ka fitin ba da imaninku kun kawo da bayan imani kenan ana kawo ce bayan imani kada ka wala tabbatar wala kada ka farto ba da imani kun kawo ce bayan imani ka kenan ana kawo ta bayan imani can magana ya akan magana me kai cewa halin billahi ma qalu al-mala ce halin billahi ma qalu wala kada qalu kalmatu kufur wa kafaru ba da salamin Allah ce Allah ya magana cewa suna rantsuwa mace walifin billah ma kalu suna rantsuwa Allah su musu wadi ba Allah ta wakal kalu kalmatul kufr haqiqa Allah ta sun yi kalmatul kufr wa kafaru ba'da islamihim Allah ya tabbatar sun yi kalma ta kahurci sun kahurta ba musulunta kenan mutum iya musu iya kahurta iya musulunta ti mana kai kahurta kuma yake magana suna tada suna sallar manzala suna fasar jihadi a bayan shi amma Allah ce sun kahurta bayan imani sun kahurta bayan musulunci kenan mutum ya hatta da ka abu ɗaya ka da kalmar cewa a ina sallah ina azumi ya ce maka huli ne kana yi aiki ne ka hurta wancan sallah suka ba manzo Allah suna jihadi da shi aka saukar da wannan aya kansu kenan mutum ka aru da kai ce a tunda kana kana sallah shikenan a kana sallah kana ka hurta dan ka ka hurta illa kai ne ni mai kallon ka ni ne aka ce in hattara cewa shi aka ce kuma bancin kufur muayyan in ce wani ka kahuli ne ka kafir muayyan in ce wani kahuli ne wannan shi da matsala amma aiki kaza ka huce ne aiki da ka ce riga ba ba shi wanda daidai shi shi ke nasa da daidai da shi kenan amma ban iya cewa wani karara ya kai mai akwai uzurka da yawa suka zama mutum yanzu ya abin kawo ta ba kawuri bane ba akwai uzurka da suka zama amma ina ce duwanda kaza kawuri ne abin ce kai ba amma ina ce kai to matsalar da yake samu ruwa bukhari kuma musulman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce ma wani kai kai kawuri ne magal ya akhiya kafir daraba bi ahaduma duk wanda yace wani kafiri ne wannan kalma ba ta haduwa kasa haka ne bace in ma ya zama to Allah annabi ce wannan kalma za ta je kan wanda ka gayawa za ta tashi ta fur in ta je kan shi ne shi ne ta fada shikenan ka huta on ba shi bane ba za ta yi baya baya ta dawo kan mai hudunta kin zaka ce wani kafiri ne to kai hatara ka jinjiri kanka kina a ce da ana kafirta ba musulunci sai yanzu da kenan da kenan mu yi magana wani addu'a ce da ake alamun inni zalamtu nafsi zulman kathira Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafara dhunubai sai kai Allah faghfir li Allah ka gafarta mini maghfirata min inda gafarta musamman daga wajenka warhamni Allah ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai ne mai gafara kuma mai jinkai bukari sun kanar waye sai cikin addu'o'i wa amara aisha ta radiyallahu anha an ta kulun da jiya mun karanta wannan addu'a annabi ya umarci aisha ta karanta wannan addu'a allahumma inni as'aluka min alkhair kulli ajilihi wa ajili ma alimtu ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min sharri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu وما لم أعلم وأسألك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أو اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قديت لي من عمل أن تجعل عاقبته لي رشدا أما أنا أدعو لي اللهم يا الله إني أسألك من الخير كله Allah ina roƙonka daga dukkan alkhairi ajilihi wa ajilihi magaggauci da majinkirci na yanzu ko na gaba ma alimtu minhu wa ma lam a'lam da wanda zai nema wani mutane ba duka wa a'udhu bika min sharri kulli Allah ina neman tsari a wajenka daga dukkan wani sharri ajilihi wa ajilihi magaggauci da majinkirci na yanzu kenan ko a gaba ma alimtu minhu wa ma lam a'lam da wanda sai da ban sani ba wa as'aluka ko watarwa Allahumma inni as'aluka aljannata Allah ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal duk abin da duk abin da zai kusanta ni zuwa ga aljanna na magana ne ko na aiki kin Allah ka bani shi ina roƙonka shi wa a'udhu bika min nar Allah ina neman tsari a wajenka daga wuta وما قرب إليها من قول أو عمل ده دي أبن ده كسان كاني قوتا نما قنا نيكون أيك وأسألك قو ألام إني أسألك من الخير ألا إنا لقونك على خير ما سألك منه عبدك ورسولك دي على خير دباوانك منزنك يروكيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم هكذا إنا نعمل ألي ده شر ده annabinka bawanka annabinka ya nemi tsari a wajenka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaita li min amr Allah ina roƙonka duk abin da zaka hukunta na wani al'amari a kaina an taj'al aqibatahu li rushda ka sanya abin kashan abin da zaman to min shiriya gare ni wannan ta kare lilla addu'i ne wanda ake yin su a bayan tahiyya da wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala li rajul ma ta ƙuli fi sala annabi ta mai kake cewa kai a cikin sallah ya ce a ta shahad sun mu asa alulahi jannata wa utu bi minan na wani hukumance kisa ta mu'azu bin jabal da wannan alfata al'ansari wannan yaro mutumin madina wanda mu'azu bin jabal ina zuwa ya sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ganin mazala ina ɗan jan isha kuma a unguwarsu shi ne limani shi ma bin jabal in ya dawo unguwarsu sai musu limanci to amma da ka matsala mu'azi yana jan sallah shi kuma na yaron yana da uzurin shi ya zo ya bi sallah mu'azi ya ja dogo an zata turu an ce ma bakara ce ta ruwa ya ja dogo sallah yaro abin da ya ishe shi sai ja da baya sai sallar shi shi kadai ya hau dabba shi ta shi kaza mutane kullum akwai yan ayi magana ana kare sallah aka ce kaga mu'az abinda wannan yaron yayi ana sallah ya huce ta hishi ya cire sallah shi ta hishi ma zai ce wani yaron munafiki ne an ba muna huci ba ana sallah ka shiga tayyaka wani munafiki munafiki kuma aka dauki wannan magana ta mu'az ba kuma sai suka yi wa yaron mu'az ya ce kai munafiki ne kullum mutane akwai a cikin zai al'umma akwai da abin aka ji a gama yaro ka hinda yin suna daga ka hinda ala waye ji a kai mai labari amma zai ta kai munawuki ya ce ni ne munawukin garin allah waye aka kwatsa wajen wajen annabi sallallahu alaihi wasallam gama a can baya yaro ya je kara karan mu'az ya ce mace munawuki na bi kira mu'az mu'az ya aka haka ya ce ya rasulallah ana sallah ce ba ida ba wuce ce shi fito ki yaro aka yi misa ka cire sallah ana sallah ka cire ka tayyaka nan zama mutum uzuri ya ce ya rasulallah mu'azi yana zuwa wajen ka ya dare ya dawo ungonmu shi ne limamin ya ya sallah ta tsawo ta mun tsawo shi ne na cire mai tare tayyaka mu'azi ce ya mu'azi ya mu'azi a tudu an tukunu fatana ya mu'azi so ka zama mutum mai fitinan mutane annabi mai hada يسا كان ده وجه الصوت الأعلى غاشيات وانا ولم ذلك شمس وضوءها na ga irin surorin sutun ala sutun layi ka yi zama ka yi dogon sallah irin wannan annabi bai hula to a nan ne annabi ta to kai yanzu yaro da kai sallar taka da kai me kai shi na nake cewa ya karanta fatiha kuma na roƙi Allah aljanna na nemi tsare gidan wuta al'agai can ba albani ya kashi cikin hujja ta karatun sallah akan fatiha kaɗai jan ba mun karanta shi cha fatiha yake yi kuma ya riƙe da aljanna ya tsare da wuta to anan ne ya ce ama a ta mukan labarin ba a ta wannan hadisi sauran sai ce ama wallahi bayan ya ce sun ma'asa alullah aljannata wa udubi minan nar ina neman Allah ina roƙon Allah aljanna ina neman tsari daga wuta sai ya ce ama wallahi ma wasan dallataka wala jannata mu'az ya rasulullahi ya ce amma wallahi ba na kyauta mana ba na gane kana wani gunguni akwai wani gungumi dandana na cikin gunguni kaji sauti ba gane da ake cewa shi dandana jarsulai ba na gane gungunin da kake haka mu'awar suna mai sallah ke ne yabu annabi sallah yabu mu'awar sallah ta iya abin sallah suna wani gunguni cewa da bana jin kuke cewa bana gane me kuke cewa ku a sallah kuna wani gunguni wanda ni ba na ji faqala sallallahu alaihi wasallam hawlaha mudaddin annabi ya ce mu ma a tsakanin wancan da wannan muke gungunin namu neman aljanna da neman tsayi daga wuta kuma nan da ke da dace mu nan da ke bin na fada da nan ne da mutum bai kama na kisa ba kenan a takaice nan kenan magana tana cikin me yake cewa me yake cewa a cikin sallah neman tsari neman aljanna da neman tsari daga wuta a cikin babba addu'a shine gurin اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار كن كاي كاي كاي وانا ادكرون اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار كاي adda shine annabi ce mu ma a wannan kai a tsakanin wannan abin guda biyu a wannan muke zagaya muke kai da kawowa neman aljanna dan neman tsare wuta sai yace wa sami'a rajulan yaqul fi tashahhudi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum iya faɗi a tahiyyai iya cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah وتروى لم أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له يا وانا الدعاء Allah ya Allah Allahumma inni as'aluka billahi ko ya Allah Allah ina roƙonka ya Allah alwahid makadaici alhad abin kadaitawa as-samad abin nihi da bukata alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani daidai da shi duka wannan sifofi da ke na Allah wannan kirarin da ya ma Allah ya roƙon an tagafira li an tagafira li dunubi Allah ka gafarta min zunubaina innaka anta al-ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne mai jin kai ne sai manzo Allah ce qad ghufira lahu haqiqa wannan tun an gafarta mishi haqiqa an gafarta mishi kira shi addu'a da ta samu gafarar Allah subhanahu wataala sai wa sami'a akhar yaqul annabi yaji wani mushkan mutum iya faɗin wannan addu'a fi tashahudi aida shi ma a tahiyya ke wannan addu'a annabi ji ya faɗi yace Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi'a as-samawati wal ard ya dhal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اتدرون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيدي لقد دعا الله باسمه العزيز وفي رواية لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى abin da yake wannan ruwaya wadda abu dawo haka sa'i imam bukhari cikin al-mufrad imam bukhari annabi ya ji wani iya wannan addu'a Allahumma ya Allah inni as'aluka Allah ni ina roƙonka bi anna lakal hamdu domin cikakkar godiya ta tabbata gare ta kai kadai la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai Allah wahdaka la sharika laka Allah kai kadai kake ba ka da abokin tarayya almannan mai baiwa mai kyauta ya badi as samawati wal ard ya makagin halittar samai da kasai ya zal jalal wal ikram ya ma'abucin girma da karamci ya hayu ya qayyum ya rayayye ya mai zama da kanshi bi dogo da kowa ba inni as'aluka aljannata Allah ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar ina neman tsari daga wuta fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai yake cewa tataruna bi ma da kun san da abin da ya addu'a kun san almana kun san me ta addu'a ce ita masabai qalu Allah wa rasuluhu amin suka ce da Allah da manzon suka yi sanin abin addu'a mun sani ba sai annabi ke rantsuwa da Allah yace wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda rai nake hannun shi laqad laqad da'a Allah bismin azam ko bismin azim wannan bawon Allah na rantse da wanda rai na ke hannun shi wannan bawan Allah ya roki Allah da sunan Allah mai girma bismillah azam ke wannan shi shi bismillah azam na hakika na nabi hudu ba kama kama ba yace sunan Allah mai girma allazi idza du'i bi ajab sunan Allah da idan aka kirayi Allah da shi Allah zai karba wa idza su'ila bi ata an aka Allah ba naka roki shi zai bada zai amshi addu'a aka yi bayan shi idan aka yi roƙon Allah banka za kurin Allah zai bada gashi sai musan ismul azam zai rike da kyau ba lalame ba katil ruwaya ingantatta bukhari ya kawo wannan imam nasa'i ya kawo kai abu bukhari tun adabin farad haka abu daud haka imam nasa'i kana ruwaya tabbatatta ce wannan manzo Allah da kanshi yace ga ismul azam wanda idan ka roƙi Allah an kai addu'a Allah zai karɓa in ka roƙa Allah zai baka zan zama mace sunan Allah Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum shi ne baki sunan wannan su adda ce shi da ya karanta roƙi aljanna tsari ga wuta amma bakin sunan Allah bakin hayya kai mu eh zan maimaita shi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya bati as-samawati wal ardi ya dal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum bakin nan kuma ta rage me zaka roƙa bayan shi Allah thank you shi duka yin wannan ya roƙi aljanna ya nimtsa daga wuta kuma annabi yadda ya rantsuwa cewa wannan ya roƙi Allah sunan Allah mai girma wanda idan aka roƙi Allah zai karɓa an aka yi addu'a zai amsa kai an aka roƙo zai bada wa kana min akhir ma yaqul bayn tashar wa taslim to abinda annabi sallallahu alaihi hodi wannan a ƙarshen addu'o'i da yake daga ita sai sallama addu'a da yake daga ita ya sallama Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta wannan ruwa Imam Muslim ya ruto aka Abu Awan shine Allah ka gafarta mu abinda na gabatar su jama'a kaddam kuma akhrata da abinda jinkirtar wa ma asrarta da abinda na boye wa ma alanta da abinda na bayyana wa ma asrarta duk banna da lalahi da nayi wa ma anta alimi min Allah da duk abinda ka san nayi anta almuqaddim kai ne mai gabatarwa wa anta al-akhir kai ne mai jinkirtarwa la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai Allah yanzu addu'o'i sun kare kowa zai yi ta wace ka ta bisa ka ce liman baya ba a wannan kuma ka ce baya ba a haka ne shi abinda ake magana duka a dayan sai tsawo shi liman iya da magana da zaman kanta shi da abin da yake mai tsawo baka wa mamu don ka kaunta musu an ga suna kai ɗaya ka ta doyinka an kai ɗaya ne ko ta buɗewa kana addu'o'i kake addu'a mai tsawon gaske kada ma musu kosa wannan haka ne sai at-taslim magana ta sallama sallah zikirin an kare komi ya assalamu alaikum ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه bayan duk wannan an kare an yi addu'a karshe to yana faɗi a damar shi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu ce hatta yura assalamu alaikum wa rahmatullah a dama hatta yura bayadu khaddi al-ayman har ɗan baya su ga kumcin shi na dama na ko kuskure wanda wasu ke yi balle ma suna limanci kawai ruwa zai warwaya kana baya da kun yi da hudu da shi haka zai a ta kai ana ga kumcin shi na dama haka kenan kun haka zai baka warwaya ka yi da hudu da imamanka zana kama saka na da lafi ya kana ba aiki da tama amma kun yi da hudu shi wannan jiwa ta yawa taka yana juyawa ɓangaren dama har 'yan baya su ga kumcin shi na dama ba huska shi ba su ga ya ka ca nan dama shi kunan kunan shi da mace wajen ɓangaren dama shi shi ne magana kenan hatta yura bayatu haddira na hata ga kumcin shi na dama wa an ya sayari kuma zai juya hagun assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayatu haddira asar har su 'yan nan kaga kumcin shi na hagu kaga na kiran sallama ta bi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa kana ahyanan yazidu fi taslim fi taslimat al-ula wa barakatuh wani lokaci kana cikin albani kenan kenan ba kullum da yake wani lokaci in yayi yace kuma anan iya karawa a sallaman farko kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wani lokaci ya ƙara barakatu bayan wa rahmatullah wani lokaci wa barakatu ya ƙara ta amma a nan iya takaitawa kenan ta harko assalamu alaikum kenan ari a nan wa barakatu ne a ta harko iya min kenan daga sallama biyu a yau da hawa ta hada maka ya hada maka sallama biyu wadda ake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce ma a ta farkon ana ƙara barakatuhu kenan bana ta biyu banda ana ni inda ake aure guda banda bangare na biyu an gara farko ake barakatu wani iri ɗaya kenan ta farko yayi ko ina wa rahmatullah wa rahmatullah kenan iri na biyu na ƙara barakatu nan kuma wa rahmatullah kaɗai kenan ko iri biyu kenan ko wa kana idza qala an yamini in adamu shi yace السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله أن يساره السلام عليكم ونلوكتي أدامر ينتي السلام عليكم ورحمة الله كدي تؤهبهم سيتقتا السلام عليكم شين بكي مغانا كينا وأحيانا ونلوكتي كان يسلم تسليمة واحدة wani lokaci zai sallama guda assalamu alaikum ta malikiya ta shahara malikiya a mace ta malikiya ta malikiya ta annabi ce mai ta shahara malikiya ne kina assalamu alaikum ya ce tilka waje zai fara ta a gaban shi yamilu ila shiƙil aiman shay'an auƙalinan sai ɗan diba dama kaɗan kenan ka haura a nan ya ka ida a dama assalamu alaikum ya tabbata a ruwawi kuma da tabbata da ingancin ruwaya haka ina ga ya kawo irinsu a takaice irinsu ibn huzaima bai haƙi kuma ce siraji sahihi haka imam ahmad haka tsabanin sun kawo ruwaya ta tabbata duk ana magana kanta ma gaskiya ta tabbata sallama guda annabi yana yin ta ita ma wata rana kenan ba aibanta meyinta tunda ta tabbata amma ka ce kullum guda dole da kai sunna kai ko wannan kin ko wata kin kenan wani kenan a takaice yanzu muna da kaifiyar sallama iri hudu ta harko mahi tsawo za ka diba dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hagun assalamu alaikum wa rahmatullahi iri guda ke iri ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi iri biyu ta biyu kenan iri ta uku assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum iri bu kenan ta hudu assalamu alaikum kowace ta tabbata na akwai wani kuskure da wasu suna yin shi haka mutum iya yawo da kai assalamu alaikum assalamu alaikum wannan kusa kuskure ne shi yasa wannan mai sharhin risala faka zai cewa wala taqilwa zaka yi adama gaba daya ba a raba ta ba a yawo da ita kullum wani ce adama ko kullum adama ka ce ke ba yin ta wani rabi rabi kullum adama ka ce maka kina ka juya dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nan babu kurum sai na biyo kuma abu assalamu alaikum wa rahmatullah in biyu ce wacce assalamu alaikum wa rahmatullah gaba ɗaya a nan kuma juya hagu gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah ta uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wata ke ɗan wuri biyu assalamu alaikum kin ba a yawo da kai da mutum haka ya wannan kuskure ne kuskure ne shi ya ce ɗaya ce damu wannan kuma aibi ce shi ya ce shi ne ba a yawo da kai shi ya ce mai biyu ɗaya kudin a dama ɗaya a hagu ba magana yawo da kai wadda ake ɗan yawo da kai shi ma wadda ake harawa a dama kai a gaba a ida a hagu a yi da kai a dama sallama ɗaya kalmar ɗaya ce ake harawa a alƙibla a ida a dama nan akwai mas'ala wanda malakawa a bin malaki suna cewa in kana sallah kai ɗaya ba ka sallama a hannunka na hagun kurin ne duka yi a nan salamu alaikum kaɗai alhaji a nan sallama shi ɗaya ne iya liman ne duk ɗaya ne da mamu da liman kowanne sallama ali guda ce akwai ruwaya wata sanadi wanda yake bai da inganci na akwai ruwaya da ta hasan basari hasan na maganar cewa kan ana sallama uku ɗaya a dama ɗaya ga liman kinka ɗaya ga mutum an akwai wani abincinka to wannan ruwaya akwai tabbatar da inganci ne wata ka sallama uku biyu ce kurum dama da hagun kurum ko mai ɗaya a fara ƙibla a ida a ɓangaren dama wallawa sai wa kanu yushiru ne bi aidihim izakallamu alalimin wa an shi wa'an shimal fara'ahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ma sha'anukum tushiruna bi aydikum ka'annaha أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمي بيده فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك وفي رواية إنما يكفي أحدكم أن يدع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله abinda yake wannan ruwaya asali abin da yawa kana harko kanu shiru na bi aidiyin da sallam alamin an shimal sahabbai da harko suna bayan annabi ana sallah an ka sallama kan wannan hira assalamu alaikum wa rahmatullahi kan ka daga mai hannu kada ka daga mai hannu assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi kaman ka daga mutane hannu da sallama haka suke annabi sai ya gansu da sallama kasan shi annabi sallallahu alaihi iya sallah yace yana ganin bayan shi kamar yadda ke ganin gaban shi haka ce da yana sallah abinda ta fata iya bayan shi yadda ke ganin gaban shi kuka wani abu a bayan gani sai da ya gansu sai ka ce ma sha'anuku me sami ku tushiruna bi aidikum ka ana adana khairu shumus kuna daga hannu kaman wutsiya ma'ana makwacin doki mana wanda yake kan doki in ya haukace daga wuce ta daga wuce ta baze baze daga wuce wuce ta kashi daga take ya haukace alamun ma kucin doki nan iya cikin hauka ya kuna daga kuna daga wuce kuna daga hannunku kamar wuce doki ma kucin doki shine yace kurin idza sallam ahadukum in dayan ku zai sallama falyaltafit ila sabidi bakinan damashi abuki nan damashi abuki nan damashi wala yumi beji kaka daga mi hannu ko daga kaka ka juya fara da kuma ka juya kanka kaka daga mi hannu kina da ce kaka daga mi hannu falamma sallu ma'ahu aidan lam yafad suka saki haka nan kuma suka fasa ba suka suka suka daga hannu ba kuma aka fasa daga hannu idan kurin a juya kai kurin kai ake juyawa ba daga mutun hannu kamar annabi magana yace wa fi ruwa a wata ruwaya yace innama yakfi ahadukum an yada yadauta ala fakazi annabi ta koyi asan muku ya san ma ɗayan ku kurin ka ɗora hannunka a kan cinyarka kurin sun ma yusallim ala aqihi man alam ya shimali kurin ka yi sallama na damarka da na hagun jirka ba tare da hannunka iya ƙasa iya kan cinyarka kayan ba a daga hannu hannu bai aiki sai wujubu salam sai magana ta wajibtin yin sallama wajibi ce magana gama shi ne kurin magana يتكلم يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول وتعليلها يعني صلاة التسليم هنا توا التكبير مكة تحريمها التكبير وتعليلها التسليم كنا شغال قر مصلى ينكبر كاش صلى وتعليلها وتارك صلى السلام عليكم كنا واجبين شينا كنا سلم واجبين ما مغزنا واجبين يعني كنا صلى كاي ركعه هدو kayi tahiyya kawa annabi da duka addu'a ka hanka sallama yaki tusa tautu an kare ba sallah sai ta bace haka shari'a ta bada to amma ka asara abin da wuce ba kai asara ba ba kai asara ka ci asara ba kai asara ba duka abin da kira zaka da baka amma sallah ba kai ba sai wata sabuwa sai amma wancan da abin da kai lalata baka lalata amma sallah bata cika ba ya kai sallama sallah ta kare Allah ta rike mu sai mun zo karshe da ta suka sallah din sallama zai sha Allah Allah kai mu sati da ya gabata kenan za mu sa radu salin a wajen insha Allah radu salin za mu sa shi na bulurga maram wannan kuma ba na ba na kafin shi sai akwai ƙari kaɗan ya ce alhatima ƙarshen dai cikon littayin ya ce kullu ma ta ƙaddama min sifat salatin salama ya stawi fi rijal wa nisa wa lam yurti sunna ma ya qatadi istisna wa nisa min ba'd zalika ya ce duk wannan abin da ya gabata da muka yi bayani akan siffar sallah gaba daya da maza da mata duk daya ba abin da ya zo a sunna da yake keɓance wata siffa ce wannan namiji ne ba mace ba duk ɗaya ne bal inna umar sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli yashmuluhun yace maganar da yace misala kabar da nake yi ta kumshi maza da mata ba bambanci wa qawl ibrahim an-nakhai qala taf'alu mar'atu fi salat kama fa'ala rajul ma an-nakhai cikin magabata ne yace mace za ta yi irin da miji ke yi cikin ibn abi shayba ko ruwa ta ingantacce وحديث انضمام المرأة بالسجود وأنا لا ذلك كالرجل مرسلا لا وجد فيه فقالنا أقول وأنا شعارة شيء أي متمشي السجود ذات مام ذاتي ذاتي ما كتب كمان ما كمان مجيب شيء ما ذات مرتي بس كذا كذا كذا يتوانا رواية حديث المرسل باه جرش وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء يأمر النساء أن يتربعن في ثلاث فلا سوء اسناده لان في عبد الله بن عمر بن بن عمر هو ضعيف yace haka ruwaya da aka kawo ta ibn umar yana yana umurtar matan shi zaka sallar su wasu yi zama harde zaman kamar zaman lahiya yace wannan ruwaya ba ta inganta ba kina so kai maza maza zama maza da mata a babu tarabbu a sallar mata kai mara lahiya kura haka yace imam bukhari cikin tarihin shi isnad sahih na ummu darda ana kanat أتدرس بثلاثة جزء رجل وكان فقيها ita wannan umar darda tana cikin mata amma da ma karamar ce amma malama ce ita tana zama a sallata irin zaman namiji kuma tana cikin mata fiqihai kenan ba mu da zaman namiji da mace to ne shirin karshen dai abin da suka gare ni da sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama tana kabbara har zuwa sallama wa arjullah ta'ala an ja'alahu khalisan li wajhi al-karim ina roƙon Allah ya sanya shi dan shi kadai aka yi kuma wa hadi na sunnatu nabi a rofarin kuma ya shirye da mu zuwa ga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama da rama mai jin kai wa subhanallahi bihamdi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد